أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ونحمده سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi mai suna kitabul kaba'i inda a sati da ya gabata mun karkare bayani akan abin da ya shahi kabila da suke magana akan sihir
يوم الله تعالى ذلك لنا أثر كبيرة تقول ولكتبت كثيرة ذلك لنا أثر أصحاب الصلاة والسلام وثالثا ونبي المصطفى في مسلم يوم الله تعالى
barin sallah wasa da sallah wannan laifi ne babba a addinin musulunci wanda har ya kai inda ake tattaunawa tsakanin malamai shi zai kafar da ko ba zai kafar da ba wanda baya sallah ita sallah alƙur'ani mai girma an yi magana a kan sallah wajen salata
sattin da bakwai an ambaci haka aka kama sunan sallah iqamus salat su idan aka biyar gama hadda mushtaqat yuqimuna salat wasu kalmomi da shi suke kuma an kama ambace shi sunan su sallah
goma sha biyu an ambaci sallah su 90 da wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wata'ala kamar yana gaya mana adadin salloli a wuni su su goma sha bakwai ne. asuba muka yi biyu azahar muka yi hudu la'asar muka yi hudu a nan mun samu goma idan muka ɗauki a magaruba da isha mun samu bakwai idan muka gama mun samu sallah goma sha bakwai to allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu tsaye da sallah a cikin alkur'ani so goma sha bakwai kamar yadda adadin rakowa'in sallah su ma haka nan sun zo so goma sha bakwai to a takaice ne za mu yi magana akan abin da ya shahi sallah in ya so sai mu yi bayanin abin da malam yake so ya ja mana hankali a kai saboda mu kiyaye wasa da sallah a gurguje malaman luga suna ambatan sallah su ce ita ce ruku'i da sujada wasu kuma suka ce a'a sallah a harshen larabci ana nihin addu'a wannan kuma an samu fasarai sallah ana nihin addu'a inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza du'iya ahadukum falyujib idan aka kirayi ɗayanku zuwa ga walima to ya amsa fa in kana sa'iman falyusalli idan ya kasance yana azumi to ya musu sallah bi ma'ana ya musu addu'a sai aka gano kenan ma'anar sallah shine addu'a to kaga idan ka kalli sallar ita kuma mafi yawan azkar inda ke da kai a ciki da abubuwan da ke da kai a ciki in ka hudda karatun qur'ani na sura mafi yawa addu'o'i ne ake addu'o'i ne da azkar kenan kaga ta amsa sunan ma'anar tata wadda aka ambace ta da shi ha ita wannan sallah ta kasance akwal ne da af'al wasu abubuwa ne da ake fada wasu abubuwa ne da ake aikatawa wanda aka keɓance su ga wannan sallah ita kadai ana buɗe ta da kabbara harama kuma ana rihe ta da sallama sallah ana buɗe ta da Allahu akbar kuma ana rihe ta da assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum kadai wannan tsakani ba halatta maka kai komi ba kame da hankali ka nutsu kame da kominka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am hakanan lafazin sallah a cikin alkur'ani mai girma ya zo da ma'ana daban-daban lafazin sallah ya zo da ma'ana daban-daban a cikin alkur'ani mai girma ma'ana ta farko ya zo da ma'ana addu'a inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum hakanan ma'anar sallah ta zo a cikin alkur'ani da ma'ana ta al-istighfar inda Allah ke cewa wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum bi ma'ana istighfaruhu lahum ma'anar sallah ya zo a cikin alkur'ani da ma'ana ta al-maghfira gafara kamar nema ma mutum gafara إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ابن الجوزي yake cewa abinda ake nihi da Allah yana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ana nihin Allah yana mushi gafara kamai a roƙa mushi gafara ne kai ma kake yi idan kana mai salati to wanda ya fara mai wannan mai yin gafara shi ya fara roƙa mashi gafara sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna ma fadala da daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan a cikin alkur'ani mai girma ma'anar sallah ya zo da ma'ana ta ar-rahma ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma hakanan ma'anar sallah a cikin alkur'ani ya zo da ma'ana ta inda ake yin sallai ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضهم ببعض بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله هكذا معنى صلى يزود معنى الإسلام Allah ke cewa fala saddaka wala salla bi ma'ana wannan bai musulunta ba shine sai Allah ce fala saddaka wala salla kuma bai musulunta ba shine aka ce wala salla bai salla ba wannan ke nuna maka kenan yin salla musulunci ne musuluncin ta ganka kana sallah hakanan ma'anar sallah ya zo da ma'ana ta addini addinin dukan shi inda Allah ke cewa a salatuka ta amurka shin sallarka ita ce take umurta mu ba sallah ba ake nihin annabi ma'ana addininka shine ya umurce ka ka zo ka dinga gaya mana wannan haka hakanan ma'anar sallah ya zo da ma'ana ta alqira'a wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika kada ka ringa bayyana karatunka haka nan ma'anar sallah ya zo da ma'ana ta salloli guda biyar wa yuqimuna salata in Allah ya ce wa yuqimuna salata ana ne tsaye da sallah guda biyar ma'anar sallah ya zo da ma'ana ta sallar janaza wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi ma'anar sallah ya zo da ma'ana ta sallar idi wa zakara sma rabbih fa salla ka ambaci sunan ubangijinka kai sallah fa salli li rabbika wanhar ka yi salati ko ka yi sallah ga ubangijin kuma ka yi yanka bi ma'ana sallah ta idi hakanan ma'anar sallah ya zo da ma'ana ta sallar juma'a idan nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah ma'anar sallah ya zo da ma'ana ta sallar jama'a wa idan nadaitum ila salati takhuduha huzwan wa la'iba ma'anar sallah ya zo da ma'ana ta sallar yan balaguro falaysa alaikum junahun an taksuru min as-salati bi ma'ana sallah anan sallar yan balaguro ma'anar sallah ya zo da ma'ana na ta sallar la'asar ta sabunahuma ta habisunahuma min ba'di salati bi ma'ana min ba'di salati al-asr haka nan ma'ana sallah ya zo akan eh salatul umam al-madiya sallar da mutanen da suka gabace mu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya an ji annabi isa da yake bada labarin shi wane ne yake cewa an mai wasiya ya ringa yin sallah kenan kaga wannan ya nuni mutanen da suka gabace mu masu ma an umarce su ringa yin sallah haka nan ma'anar sallah ya zo da ma'ana daban-daban kamar yadda yake cewa ya zo da ma'ana a zikir fas'au ila zikirillah ku yi gudu ku je zuwa ga ambatan Allah ambatan Allah anan shine mi a je zuwa ga ayi sallah to wannan kadan kiran daga ciki na ma'anonin sallah da zuwa cikin alqur'ani wa bil ashari hum yastaghfirun wasu malamai suka ce abinda ake ni anan hum yusallun masu yin sallah a lokacin sahur to wannan kadan da muka zano yanda Allah subhanahu wataala ringa ambatan kalma ta salat as-salat as-salat a cikin alqur'ani har wajen su gomiya tara da tara kuma a cikin alkur'ani duk inda ka ga an gama wata ibada aka gama ta da sallah to ana so a nuna maka mahimmancin wannan ibada Allah subhanahu wa ta'ala ce wasta'inu bis sabri was salat da Allah ce ku kula da sallah da wasta'inu ku nemi dogaro ga Allah yace bis sabri da haƙuri sai ce kuma wasalat to malamai suka ce wani ya nuna maka mahimmancin haƙuri kasancewar an gama shi da sallah haka nan zakka yana nuna maka mahimmancin zakka gama ta da sallah da ake yi a kodayaushe wa aqimu salata wa atu zakata shi yasa abubakar siddiq yace dukkan wanda ya hana zakka a lokacin shi ya ce ya raba tsakanin sallah ne da zakka ya ce shi kuma duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka shi kuma ya ce sai ya yake shi wannan sallar iya daga cikin abin da ta nuna maka muhimmancinta ka karanci yadda aka fallanta ita sallah mafi yawa ibadodi da Allah subhanahu wa ta'ala yake fallanta ma al'umma ana fallanta su ne ta hanyar mala'ika jibril a aiko shi ya zo ya ce abu kaza da kai farilla ne ko kuma a sauko ta aya take nuna cewa wannan abin farilla ne misali azumi da za a fallanta shi Allah ya sauko aya ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ko haka zakarin gani ayoyi daban-daban suna sabka akan kisasi ne da sauransu zai gani ta hanya wahayi ne ake sabkar da su amma saboda muhimmancin sallah sai da aka ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana manzala sallallahu wasallam yana cikin gida sai ji sallama yana hutowa sai ga mala'ika jibril a tsaye a cikin sura mai kyau ya ce wannan wani bako ne ya ce bako ne daga Allah kuma na zo ne an ce in tahi da kai har zuwa ga gaban al'arshin ubangiji a nan manzala sallallahu wasallam ya huto yana hutowa aka kame wata dabba wadda ake ce ma burak ya hau wannan dabba tana ajiye kahotta ne daidai inda ƙarshen ganin ta yake wannan burak in ita ta kai manzala sallallahu alaihi wasallam baitul maqdis daga nan baitul maqdis aka dauke shi shi da ake ce ma isra aka dauke shi kuma aka yi mi'raji da shi aka kai shi sama ta fari da aka zo bude kohai mala'ika jibril da ya bubbuga ya ce a bude mala'ikun da suke tsaron kowa suka ce wane ne a nan ya ce jibril ne suka ce kaidawa ya ce ni da muhammad sallallahu alaihi wasallam shin an mashi izini ya zo ya ce kware kwa suka buɗe mazala sallallahu alaihi wasallam ya je sama ta fari ya je sama ta biyu ya je sama ta uku ya je sama ta hudu ya je sama ta biyar ya je sama ta shidda ya je sama ta bakwai a sama ta bakwai suka je wajen wata magariya wadda ake ce mata sidratul muntaha عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى anan mala'ika jibril ya ce ni ma baki na nan daga nan banna gaba don haka na barka ni na koma mala'ika jibril ya koma ya bar manzala sallallahu alaihi wasallam anan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tahiya ya je inda suka yi munajati da ubangijin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi salloli ɗaya da za mu ringa yi a wuni guda hamsin mazala sallallahu alaihi wasallam yana sabkowa wajen musa alaihi salam ya ce mi aka fallanta maka ya ce salloli ya ce guda nawa ya ce guda hamsin ya ce ka koma a rage maka ba su iyawa idan ka je musu da shi ba za su iya aikata ba manzala sallallahu alaihi ya koma aka rage ya koma aka rage ya koma aka rage har sai da aka maida su guda biyar ya ce koma a rage ya ce a da kumya mana ai ya isa haka mala'ika jibril a nan kuma ya ɗauko manzala sallallahu alaihi wasallam ya maido shi gida wanda yake nuna maka muhimmanci da fadala da daraja da sallah take da ka duba aikin da aka yi da irin lokacin da aka ɗauka da kuma inda aka fallanta ita wannan sallah wani yake nuna maka muhimmancinta da kuma girmanta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗaya daga ciki kenan haka nan yana daga cikin mahimmancin sallah dukkan shar'o'in da aka yi a baya na annaba da suka gabata mafi yawansu kowa akwai sallah a cikin shar'o'in da yake zauwa da shi ga al'ummar shi mu ɗauki annabi ibrahim alaihissalam lokacin da yake addu'a mai yace rabbi ja'alani muqimas salati wa min zurriyyati ya Allah ka sanya ni mai tsere sallah ne ni da zuriyata mu kalli annabi isma'il Allah subhanahu wataala ke bamu labari yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya hakanan akwai mithaq alqawli da aka dauka da banu isra'il ya Allah yake cewa id akhazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin nasi husna sai Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun kaga a mithaq alqawli da aka dauka da dukkanin banu isra'ila da yawan annabawansu akwai alkawalin natsi da sallah kuma da bara zakka mafi yawan annabawa ga baki ɗayansu yahuda ne mafi yawa in ka ɗauki annabi ishaq annabi yaqub annabi yusuf annabi harun annabi ayyub annabi musa annabi annabi yahya annabi annabi zakariya annabi isa duka wannan da kake gani daga cikin kabila ta yahuda suka saboda banu isra'ila waye kuma isra'il din shine annabi yaqub kuma dukkan su ɗiyan annabi yaqub ne to wannan annaban da aka ringa turowa zuwa ga al'ummomi na banu isra'ila akwai alkawali da jejjeniya ta musamman da aka yi da su akan cewa a ringa tsaye da sallah a ringa ba da zakka wannan nuna maka muhimmancin ita wannan sallah haka nan annabi annabi Musa alaihi salam innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni Allah subhanahu wataala yake gaya mashi yace ni ne Allah yace ka bauta mani ni kaɗai ne abin bauta yace wa aqimis salata da zikiri kuma ka rinka tsaye da sallah saboda ambato na haka nan Maryam ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi yace warka'i ma'ar raki'in haka nan annabi Isa yake cewa waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya haka nan Zakariya فنادى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب zakariya mala'ikai suka mala'ika mala'ika ya kiraye shi yana tsaye yana sallah a inda yake bance ma kanshi yake sallah cewa ammi albashir cewa zai samu da kaga wannan annabi ne na baya haka nan idan ka dauki lukman alaihi salam yake ma din shi bunai yake ma din shi wasiya yake cewa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkari wasbir ala ma asabak yace inna dalika min azmi al umur hakanan me yake da suna karshe baki daya mazala sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wannan duka ayoyi da muka zano wanda suke nuna maka cewa sallah da kake gani a wannan zamani da muke ciki Allah subhanahu wa ta'ala zai albarkace mu da ita wallahi mu kokari mu rike ta ita kadai ta rage mana don mu samu tsira ita ce aikin da za a fara bincikawa a cikin ayyukan idan ta yi kyau to sauran ayyukan ko bincika su ba a yi Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana yake ce mana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko lalle sallah tana hana alfasha tana hana mummunan aiki idan aka bincika sallarka mai kyau ce kawai ana da garantin akwai ayyukan da baka aikata su shi yasa ba ma bincike in dai kai hakuri kai sallah ta lokaci biyar baka samu kasala ba baka samu gajiyawa ba ka kiyaye ta da rukunanta da nutsuwa da komi ka yi ta yadda ya kamata yadda Allah ke so a lokacinta to wannan yake nuna cewa sauran ibadun da aka ringa fallanta masu ɗaya a shekara ba za su baka wahala ba in dai kai haƙurin yin guda biyar a lokuta daban-daban a wuni to ta ya guda ɗaya tak a shekara za ta gagare ka idan ka yi haƙurin tsayawa da tsarki so biyar a wuni domin ka yi wata ibada ta musamman wanda yake nuna cewa za ka kiyaye wasu abubuwan da za su bata ma tsarkin wannan naka duk wanda yake tsaye da sallah akwai saban da ba a matin kara shi da shi saboda kwallo shi bata ma ka a kayi je aikata shi inda kana tsaye da sallah to za ta hana ka alfasha da mugun aiki ba a ranka bo a lalace duk wanda yake sallah shi yasa mafi yawa idan aka ga mutum kamar kwarin shi din ya ruɗe shi da yawa abinda ake fara bincika shin sallah shi mai kyau ce a yi ƙoƙarin gyara mashi sallah shi in sallah shi mai kyau ce to alhamdulillah wannan insha Allah zai bari kusa mai lokaci in kuma sallar shi mara kyau ce to a yi ƙoƙarin a maido shi ka hanya saboda wannan rashin kyan nata ko kuma rashin yi da yake yi da rashin yinta a lokaci shi zai sa wannan abin da yake aikata ya zama jikin shi kasa wasa a gaba don haka mu kiyaye sallah mu mata ruku bin nawajis mu mata ruku na na gaske iya daga cikin muhimmancin sallah duk lokacin da za a yi ta sai a yi kiran sallah sai an yi kira an ce a zo a yi wata ibada ce kake ji ake kira a ce ku zo a yi ka taba ji an yi kira an ce ku zo a yi azumi ka taba ji an yi kira an ce ku zo ku yi sadaka ka taba yi an kira an ce ku zo ku yi haji kawai in lokaci ya yi kawai sai dai kowa ya samu labarin lokaci ya yi ji amma ita sallah duk lokaci in yi sai an jaddada ma mutane ku zo ku yi sallah hayya ala sala hayya ala falah ku zo ku yi sallah ku zo zuwa ga tsira ya daga cikin mahimmancin sallah kasancewa ba a yin ta in babu tsarki in babu tsarki ba a yin ta saboda shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sabko ayat da zata koya mana yanda ake yin tsarkin yin sallah idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wani ya daga cikin abin da ke nuna maka mahimmancin sallah shi ma kasancewar ya kasance kullum cikin tsarki kake tukwana za ka tashi ka aikata ta daga cikin abin da ke nuna maka mahimmancin sallah gina masallatai kowa na kokarin ya gina masallaci Allah subhanahu wata'ala manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina ma Allah masallaci Allah zai gina mashi gida a gidan aljanna to wannan kaɗan kenan daga cikin abin da ya shayi muhimmanci na ita wannan sallah to ya wanda ya barta yake miye hukuncin wanda ya barta wani irin laihi ne ga wanda ya bar ita wannan sallah shine malam sai ka mana sai bude babi da zai mana magana akan babul alkabiratu rabi'a yace fi tarki salat sai yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا Allah yake cewa sun bari a bayansu wa'anda suka barin sun walakantar da sallah wattaba'u shahawat sai suka ringa bin sha'awarsu sarransu yace fa sawfa yalqawna gayya su kuma wanda suka aikata wannan za a jefa su cikin gayya gayya kuma wani wuri ne a gidan wuta inda za a ɗauko duwatsun duniya kakaf a zuba a ciki gabaki ɗaya ruwa za su koma duk mai walakanta sallah makomashi kenan a gajeren misali da za mu baka shi ne duk mai walakanta sallah za a jefa shi cikin teku na volkan aiko ya san volkan ko volkan idan ya ratso saman dutse dutsen kan shi ruwa ke koma kana je ku karhe gabaki ɗin ruwa zai koma kamar alkama kamar dalma to ina ga ɗan adam ne aka jefa a ciki ina ga ɗan adam ne aka jefa a ciki to gajeren misalin da za ka fahimta duk mai walakanta sallah za a jefa cikin wutar da makamancinta kamar matsayin teku ne na balkan shi ne makomashi illa manta ba sai dai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila saliha kuma ya aiki nagari abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yake cewa laisa ma'ana adauha tarakuha bil kulliya a wannan aya ba ana nihin wai adauha bi ma'ana sun wulakantar da sallah ba ana nihin wai sun bar ta bane duka a'a ba ana magana wanda ya bar sallah bane anan a'a akharuha an auqatiha ana magana ne akan wa'anda suka jinkirtar da sallah daga lokacinta jinkirtar da sallah kadai daga lokacinta ka ringa gama biyu sallar asuba ana yi karhe biyar kai kuma he karhe takwas ko tara da ka yi ta ko karhe goma kuma da gangam duk mai aikata wannan yake ya yi kanshi abdullahi dan abbas ya ce fa saufa yalqauna ghayya da aka ce anan ana nihin wanda suke akhara sallah daga lokacin ta duk abin da zami idan lokacin sallah ya kowane irin barci ne yake galaban mu mu tuna cewa lokacin barci yana gaba kuma ban mu da abokin zama a lokacin wannan sai wannan sallar tamu mu tuna cewa wannan sallai ita ce babban aikin da a yanzu yake gama mu da Allah subhanahu wata'ala wani malamin mai yake cewa inna Allah la yuhibbu man da'ahu idza kana fi dhunubi qad asaru kullun tambaya muke wai me yake nihi da wannan magana Allah bayya san wanda ya roke shi idan ya kasance yana saba mushi da aikata zunubai sai ɗazu ike karanta cikin wani littafi mai suna igatatul lahfan igatatul lahfan na ibn al-qayyim al-jawzi sai aka wata hikaya wadda imam ahmad ya fitar da ita annabi musa ya ga wani mutum ya ɗaga hannu yana roƙon allah iya ta roƙon allah iya ta roƙon allah yana ya rabu ya rabu sai annabi musa yake cewa ya allah wannan bawan naka yana ta roƙonka ya Allah ka amsa mashi kamar yadda ka amsa mana muma sai Allah ba shi amsa ya ce ko da zai ƙarar da rayuwar shi wajen roƙona ba zan amsa mashi ba saboda mi saboda baya kiyaye haƙƙina mi haƙƙin Allah idan ya ɗora maka doka ka bi idan ya hana ka abu ka hannu Allah ya ce ka mai sallah ka ƙi yin sallah kuma za ka komo ka ce mai ya baka Allah ya ce ka tashi da asuba ka hana idan ka barci ka tashi kai sallah tukun ka koma barcin in barcin za ka yi sai ka ƙi tashi kai kuma da rana ka hutu ka ce ya Allah ka bani ya ce kai ka ƙi kuma za ka komo ka ce baka azzafar da la'asar gama su kake ba dalili wai barci kake akwai wanda fa saboda lalacewa wai barcin jiya ne wai sai wajen sha biyu za a tashi yana ƙari sallah ko kuma ya beji kuma gashi nan ana kiran sallah azuwa wai ya sallah azuwa wani kuma balo yana wajen balo ana balo ana balo an kiran sallar magarba sai an zo ana kiran sallar lisha shi yana ban ɗaki yana wanka sai ya yi wanka ya ƙari ya shirya ta kwana ya fito ya sa da lafiya doguwa ya ce sallah zai ya sallan magarba kuma hallo ya fito ya nisha saboda balo ta baki raba sa ba wani kuma dan kayan takaici wai ba balan da ya buga ba balan tele wai ana balo iya zamani wai ana sallah yana ji ana kiran sallah ana kadkamati sala wai bai so minti biyar minti goma na wannan balan ya huce shi ba ya tashi je sallah ba wai bai so minti biyar ko minti goma ya huce shi wata ilin lalace ta yi wannan ka zamuna saboda ba lo ka yin sallah mi kake nema a bala sun san kana nan kai kashe kudin kafa su kudin suke samu yanzu ne ma fa wasu masu kallon balan suka fara cin ribar ta kaɗan-kaɗan ita ma ribar ta haram duk wanda yake moɗa tabaro wannan haram ce ke ci wannan moɗin da ake zawa a zamna ka shiga intanet ka kama kulab kaza za a yi balo kaza minti za a sa bi kaza za a yi kaza me suke ce mata ha yauwa fari foot ko wannan abin haram ne walla duwanda ya ci wannan kudin ya ci kudin haram duwanda ya ci wannan kudin ya ci kudin haram to wai dama dama ne a yanzu ne wa aka fara abin nan yanzu ne zaka ga dan barsa yana so barsa ta ci baro saboda ya kama fari kudi dan real yana so barsa ta ci baro ko dan real yana so barsa ta ci baro saboda ya kama fari kudi dan barsa yana so real ta ci saboda ya kama ya ce yana so in ta ci zai samu wani abu amma asarar banza ce ake gabanka yana faduwa a banza kana asarar lokacinka a banza duk wanda ke kallon baluwa ya san haka gabanka yana faduwa duk ka sare ka damu in aka kare kuma aka komo fada a tsole ka kana bata rai a yi tarje ba ka kasa cin abinci duka ba ana yi ba muna gani akwai wanda zai ce bai iya cin abinci da aka ci su tabbas da yawa na gani sun kasa cin abinci saboda an wunta sa champions league to kuma baka yi sallah baka ci abinci ba baka yi sallah ba ka je ka zamna ka sace gaba kana ka kuma ka zo an bata maka rai an zuzule ka saboda kai ma nan da aka ci suwa ne kai ma zule suka yi kuma kai baka hana ba a maka ka gani ko ba komi ko ba komi ya kasance sallar wannan kame da ta ce tafi a dukkan rayuwarka ta hikarin komi kudi kake nema sallah ta hikarin komi komi ne ne kawai ka yadda shi ka je kai sallah wallahi ta kadai ta mana saura jihadi ake yanzu babu fitintun wannan suka yi wa ko da a ce wata kungiya ta ce ita jihadi zai ta baka san ba da gaske suke ko ba da gaske ba suke turo su aka yi ba turo su aka yi baka sani dan abin da ke bayyana ga al'umma ma turo su ne ake kafiran ne suke turo su ce ku je ku ce kuma la ilaha illallah ku daga tura ta la ilaha illallah ku kashe musulmi yan uwanku ku hana yanki kaza zaman lahiya ku yi kaza ku yi kaza saboda idan muka yi tambaya babu amsa har yau har yau babu kasar da zata ce ta musulmai ce ita ke da izin take kera bindigogi kuma kasa ce wadda take tutiya da shari'ar musulunci kuma take so ta wanzar da shari'ar musulunci a ko'ina a ce tana kera makamai ko aka karanset ko pistole ko grenade ko mekir suna bindigogi dai manya wanda suke amfani da su babu wata kasa da take kera su ta musulmi gabaki ɗaya kasar tura take kera su kuma kowace bindiga nan ba gare ta da marka inta da komi yau duk wanda duk ikon da bindiga shi taɓa ce an san lambarta daga an ganta a wani an san ta wace ce su ma da suka kera ta sun san kayansu daga an ganta an san da ta wata ƙasa ta hoto izin ta suwa ta kera ta kowa ya sani ba abin da yake koya a duniya su suna kallon juna kamar cikin bayar to yaushe zaka zo kana buhun latani a daji kana kora shanunka maganka da aka kana set kana kora sojawa kuma ka ce mana ba turo ka ba kai yiwa turo ka wa koya ma bindiga ni ga mun ka ta ya bana hankali ma bai iya daukan wannan abin abu ne a hili mu mun sani wannan bayan Allah ba abin da suka yi illa kiwon shanunsu a cikin daji ka je ka gama su da bindiga kuma su samu farmasun da ta hitamu sai su amshe gari ko sai su ringa dora doka a gari su wane ne kawai kalakada musu kalma su ringa cewa ashhadu an la ilaha illallah sun san ma me musulunci sun san me girman kashe rai mutum yana cikin masallaci yana sallah ka zo ka saba mu ku mutu tare ko ka kashe shi ka tahiyyarka shi ya ce Allahu akbar kuma kai ka ce Allahu akbar a wani tarihin musulunci ka taba ji musulmi ya kashe musulmi banza banza babu haƙƙi babu manzala sallallahu alaihi wasallam munafikai ringa zama tare da su wanda Allah ya ce su ne fi dalkil asfali minan nar a kalkashin wuta ma ya ce can kaza suke munafikan sun wadi musuluncin a baki amma a zuciyarsu kakurai ne gangariya manzo Allah ya san da haka aka ce ka kashe su yace ba za ka kashe su ba saboda a baki kowa ya san cewa sun furta kalmar shahada to wanda manzo Allah ya san ma munafiki ne ba musulmin kirkin bane ba ya ki kashe shi bare wanda musulmi ne kai ka san musulmi ne ka ce mana jihadi ne kake to kaga jihadin ma babu yanzu jihadi shine babban abu wanda bayan su sallah ne a ce wanda in ka aikata ka mutu a can garanti gare ka gidan aljanna za ka zakka ba kowa ke da kudin hujja zakka ba ha to in an hudda ma jika bibi ce za a baka masu hudda masu ma ba su iya hudda da kyau ba yadda ake huddawa hudda ake saboda a hudda mutum hudu biyar daga talauci shi ma ba iya hudda haka ake ka hudda miliyan goma kira mutum biyar ba su miliyan guda guda tebur gare su kara ma tebur in kari bada su ma su hudda amma ka tattara yan uwanka ka raba musu zakka waya ba mutum wannan jika masu wannan jika masu kayi zumunci da ita eh mun ji zumunci ne ka kyauta amma yanda ya kamata kai a koda a cikin uwan ne zaka ba ka nemi wanda yake ya sa wani abu gaba in ka mai wannan abin sai ga ya tashi ya tafi wani karatu yake so dai bai da halin da zai tafi ko da a ce ba ka yi hudu kuɗi gangariya ka bashi naka ba to wannan na Allah ne to ki bashi wani ka bashi miliyan guda zuwa karatun da zai je yi al'umma da zai taimaka Allah kaɗai san yawanta wannan kawai ke jira babu babu wanda zai mushi wani tebur gare shi inda a ce ka taimaka mashin ya ƙara da abin da zai musan ba adadin shi da faɗi shi ma ka gan shi da babban abu saboda ya iya abin kuma yana so ya abin haka ake wal'amili da masu aiki a wurin to ita ma hudda ne ake amma madalla ga wanda suke hudda amma zai su hudda su yi kokari su ringa hudda kama haka shi ne zai yi taimakawa to ba kuwa ke da halin da zai hudda zakkan ba hajji ba kuwa ke da halin da zai ta yi abinda yake ya rike mana a rukunan musulunci kalmar shahada da sallah ya azumi shi kuma azumi ne shekara-shekara to kayi kalmar shahada wannan sallar ita ce babban abin da ake nema ka ringa yi barin ta barin musulunci ne kwata-kwata kai da wanda ba musulmi ba duk daya shi ne gaskiyar maganin hadisan da suke bayani akan haka al'ahadun ladi bainana wa bainahum as-salat faman taraka hafa kan kafara bakka sallah kai ba musulmi bane ba haka hadisai suka tabbatar kuma haka ayoyi suka tabbatar kuma zamu karanta ana ba abun wasa bane sallah wallahi duk abin da zamu yi kan wasa da sallah wasa ake ka bar shi ko me neman kuɗi ne bar shi lokacin sallah yake yayi wallahi sallaka eh in me yake suna Allah yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lokaci gare ta wannan lokacin ka kiyaye kai sallah sa'id bin musayyib yake cewa imamu tabi'in yake cewa huwa Allah yusalli az-zuhur hatta ya'ti al-asr wanda ake magana akan cewa za a sashi cikin volcan na wuta shine wanda bai salla az-zuhur sai al-asr ta ya gama sai ya tare ko barci yake wala yusalli al-asr ila al-maghrib bai sallar al-asr he magruba ta kusa ta koyi tashi gama tare wala yusalli al-maghrib ila al-isha magruban ma ba a yi yana kallon balo sai lokacin ta ya huce lokacin isha ya gama ya tare wala yusalli al-isha ila al-fajr iya kallon siri ko film da ya ba sallar lisha sai wajen asuba ta kusa tukwana ya tashi ya gama ta tafi to yi wannan wanda yake yi ne ake magana ba wanda yake yi amma yana akhara ta zuwa lokacinsa shi ne aka ma wannan alkawalin narko na azabar da za a nasa shi ya ce wala yusallil fajr ila tulu shams bai sallar asuba sai zuwa rana ta hutu Allah shirye mu sallar asuba sai rana ta hutu wala mu kiyaye kanmu da wannan aiki aiki ne wanda mafi yawa muna aikata shi aiki ne wanda mafi yawa muna aikata shi barci yana galaban mu shaidan ya zo rude mu kana ji ma ana sallaka ce bari nan da minti biyar na tashi wala ka bar wasa da wannan abu ba abun wasa ba wannan wannan lokacin da yanzu zaka ji an ce babu kai yanzu zaka ji ana marrabuka mannabiyuka madinuka kuma wannan sallar ita ce babban abin da za a fara tambaye ka akai wallah ba wasa bane haka annabi ce ta abin da za a fara bincika ayyukan ka sallar ka ce in ta yi kyau ko ta ake jika in ba ta yi ba kuma shi ke sai a bincika sauran shi yasa a wani hadisi yake cewa man nuki shal hisaba uzib duk wanda kaga an zo a hisabin shi an zo ana mai kakale kakale to wannan sai an mai azaba to abinda zai hana a maka kakal-kakal a hisabi daga an bincika sallaka a same ka mai kyau a same ta mai kyau to alhamdulillah ba a ma kakal ba a cikin hisabi ina watan kun gane me yake ne duk wanda aka ma kakala a hisabi duk wanda aka ringa tambaye shi la rana kaza lokaci kaza mi kai eh audit ba kakal ke duk wanda aka nuna mai kuka da kanshi sai an mai azaba to abinda zai hana a maka azaba a maka wannan kakalan kawai sallaka ta yi kyau in ta kyau shi ke ta ke jika Allah taimake mu Allah karfi sallamu idan aka bincika sallai sai aka gani tana da gibi akwai matsala a cikinta sallar ta farilla ke a lokacin nan sai a riji sallolin ta na nafila salolinka na nafila su za a ɗauka sai a ciki gurbin wannan sallar ta farilla da aka samu matsala a ciki in kuma baka yi fa ka gani kuma shi kenan wannan sallar kenan bata cika ba yanzu kuma sai ka gaya musu sai a cika sauran ayyuka saboda tunda sallah bata cika ba to ko na aiki kana iya aikatawa kana iya shan giya kana iya zinace zinace kana iya sace sace tunda sallar ka bata cika ba kana iya karece karece kana iya annamimanci kana komi duk babban laifin da Allah haramta tunda sallar ka bata cika ba kana wasa da sallah kana walakantar da sallah to komi kana iya aikatawa daga an same ta a cika to alhamdulillah Allah sai ya yi ma sauran yasa malamai suke cewa abinda zai kiyaye ma ko azaba a nan duniya shine kiyaye sallah daga cikin fasarori biyu da aka ma ayan nan ta cikin suratul anfal wama kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kana abinda ya hana a darkake wannan al'umma abu biyu ne amma muka duba muka gani duk al'ummomin da suka gabata duk laihin da suka aikata aka darkake su aka daga al'ummar duka aka zukkuce ta wasu aka turo musu iska wasu aka turo musu ruwa wasu aka turo musu tsawa da laihin da al'ummomin da suka gabata suka aikata aka hallaka su mu gabaki ɗaya laihikan mun gama su a wannan zamanin muna yin su wanda suka zagi Allah aka hallaka su yanzu ba zagin shi wani suka ce Allah Allah uku ne aka hallaka su yanzu ba a waɗi wani suka ce Allah biyu ne aka hallaka su yanzu ba a waɗi ana waɗi akwai wanda rana suke bauta ma a da an hallaka su akwai wanda yanzu ma ana bauta ma rana ana bauta ma wuta ana bauta ma aljannu ana bauta ma tarmamu ana bauta ma duwatsuna ana bauta ma saniya ana bauta ma akuya duk wani abu da ka sani bauta ne ake su mutum zai ga ya zo ya sa akwai shugaba yana mata yana mata yana mata bagangami yau san ma me kake wani tana tasbihin ta ma take yi wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu tana ta musulma ce ma ita to sai kake ba ta ni zaka zo ka ringa bauta ma ina ta kaina to ita baya Allah ta tasbihin take su dabbobi haka Allah yi su su azkar suke duk wani abu da ka sani a duniya azkar yake tasbih yake haka Allah ce to shi saniya zai sa gaba herin gabota mata daga ya ganta ta fito sai faɗi hei sujada inda a ce zabar ta yi magana da inda ya ji abinda za ta faɗa da ya sha mamaki sun san girman allah mazalar sassalmi ke cewa a kabari idan aka sa mutum idan aka min wata matsa zai wani ƙara ɗan adam ne kawai da aljani bai jin ƙarar wannan amma duk wani dabbobi suna ji su suna ji sun san mai mutum yake iskiya idan ya mutu to duk wani abu liwaɗi ana yi masu yin liwaɗi ba su bane ba mutane annabi lot wanda aka tura mala'iku suka ɗauko ƙasar can ƙasa suka zukuce ta fa kasafna bihi wa bidari al-arshi kuma qaruna da ya alfahari da dukiyar da Allah bashi to duk wani laifi da aka hallaka mutane a baya فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا duk wani laifi da aka yi a baya aka hallakar da al'umma mu a yanzu wannan laifin duka muna shi to abin da ya hana a hallaka mu abu biyu ne Allah subhanahu wataala ya ce ba zai hallaka mu ba alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu yanzu annabi yana nan annabi da ran shi bai nan go to sai abu na biyu wanda shi ne zai zamnar da mu lahiya Allah bai hallaka mu bai darkace mu ba sai ce wa makana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai hallaka su ba alhali suna istighfari a wata fasara ta wasu malamai suka ce istighfari shine wadin astaghfirullah a wata fasara ta malamai wasu kuma suka ce a wannan tafsirin ana nihin wa hum yusallun a wannan tafsirin Allah ba zai hallaka su alhali suna sallah kenan kaga wannan sallar da muke iya daga cikin abin da ya hana a darkake mu gaba ki daya a ƙari da mu don haka wallahi mu rike sallah ba abin wasa bace Allah subhanahu wata'ala ke cewa a sai sai mulm sai ke cewa faman mata huwa musirun ala hadhihi alhala wa lam yatub wa'adahu Allah bi ghayb duk wanda ya mutu yana kan wannan hali na wasa da sallah bai tuba ba sai ce to wannan Allah mai alkawarin volkan na wuta wa huwa wadin fi jahannam ba'idun qaruhu khabithun khabithu ta'amuhu yace wani wuri ne a cikin jahannama mai nisan gaske a ƙasa kuma mai wari kuma hallau yadda ka san an dafa dutse haka wurin yake mai wasa da sallah ba wanda bai yi ba har yanzu mu zo kan wanda bai yi idan mu rike wannan wa qala Allah ta'ala Allah ke cewa fa wailul lil musallin kaito da narko da takin hankali ya tabbata akan masu yin sallah alladhina hum an salatihim sahun wanda suke wasa da sallah suke rubukanannu wajen yin sallah haka aka samu wani daga cikin marasa ji irin wannan tukururan mawakan nada ana ce mai abu nawas yake cewa a ce ma mai bayar da giya ya ba mu giyan mu sha saboda allah bai ce ba wailul lilladi sakara ai allah bai ce ba narko da kaito na azaba ya tafi daga wanda ya shayu walakin kala wailun lil musallina amma Allah ya ce wailun narko na azaba ta tafi daga masu yin sallah anan aka kama shi aka azabtar da shi aka ba shi kashi dalilin wannan magana sai dai da ya zo mutuwa kuma ya rubuta wasu abiyati wanda ya sa mutane zub da hawaye kuma da tausayi a gare shi yake cewa in azumat zunubi kasratan ya rabb in azumat zunubi kasaratan ya ce fa ina afuwaka azum ya ce ya Allah inda a ce ko da a ce duk da cewa zunubai na girmansu da yawansu ya huce misali ya ce amma ni na san na yarda da wani abu guda na san afuwaka ta girmama duk girman wani zunubi na ya Allah ka yahe mani to wannan abin kuma yasa duk yadda ake ganin shi tukururu a lokacin nan kuma a wajen mutuwar shi sai aka tausaya mushi dalilin wannan manganu da ya wani to kaga wannan ya kawai shi abin da ya karanta an ce fa wailul lil musallin ya tsaya ana su waye masu yin sallai alladina hum an salatihim sahu shi yasa idan zaka karanta qur'ani in kana so ka fahimce shi ka karanta baya ka karanta gaba idan ka karanta aya ɗaya kai tsaye zakka dirmiya kuma ka dirmiyar Allah ce kai cu ya tafi daga masu yin sallah he kai tsaye kuma ka fasara ma mutane misali ka ɗauko tradiction ta ƙur'ani a wata lang kawai da ka buɗe kawai ka ɗauko aya guda ka ce to yau an ce kai co da narko ya tafi daga masu yin sallah he kare ya shi kenan a ƙur'anin ma na karanta an ce kai kuma firas guda ce karanta kenan ka karanta warko kuma karanta ƙarshe to kwana he ka hudo ma'ana abin da ka fahimta wannan shine yadda ake karanta alƙur'ani mai girma ba a karanta shi kai tsaye ana karanta shi gaba da baya kuma wani lokaci a wata sura zaka samu fasarar wannan ayat taka shi yasa ake so idan zaka fasara ka samu malami ya fasara maka hakan zai taimaka maka wajen fahimta shi yanda ya kamata in yaso daga baya kuma yake bibiye shi da tarjumar da kake so sai malai yake cewa ay ghafiluna anha wanda suka rabkana daga yinta mutahawanuna biha masu yin wasa da ita وقال سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص الله قال مشهد ذاك تيوا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتم بما زال صلى الله عليه وسلم أن الذين هم عن صلاتهم ساهون أكن وند الله يكي نفي دسو ما سوى سار صلى سيما زو صلى الله عليه وسلم يكي تيمي هو تأخير الوقت سوني وند سكي جنكر تد صلى دك لوكا تنتا أنت صلى أصبا دا أصبا زا أيككم كاكي تقري قوما أنت مغربا زا أيتا دك رانا تهوى أيككم كاكي تسيوجا إشاء la'asar bakka yin ta a lokaci azhar bakka yi a lokaci to wannan kai ne da kai aiki kai ne narko ne tabbata ga na azaba a kanka saboda akharar da sallah daga lokacin ta madalla ga wanda kullun yana masallaci a lokacin sallah wannan ba karamar fadala bace ba karamar daraja bace kuma wannan yake ƙara huddo da fadala fadala tala da nai wanda su suke kira a zo a yi sallah su ai kaga baka musu magana cewa lokacin a lokacin da suke yi ko wannan fadala ce wadda ba kowa yake samunta duk sha'anin da ladan yake wanda aka ce ladan ne na masallaci zaga duk abin da yake tunanin shi kullum daga lokacin sallah ya za a yi zo masallaci ya kiran sallah to kaga shi ya fita daga cikin allazina hum an salatihim sahun wannan kada ya ishe shi fadala dole cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hudu wata babbar fadala da gare su a ranar kiyama Allah zai kara ma wuyan su tsaho yanda da ka kalle su su ne za a ran gani daga sama al'umma daga an kalle su an san su wane ne almu'adhdhinuna kenan eh aminta Allah tabbata a gare su suna kokari sosai ai ta'khiru salati an waqtiha masu akharar da sallah daga lokacinta yace sammahum musallin lakinnahum lama lamma tahawanu wa akharuha an waqtiha wa'adahum biwailun wa huwa shiddatul azab yace Allah ya kiraye su da sunan masu yin sallah amma duk da wannan sunan da aka kira su da shi amma da suke walakanta ta suke akhara ta daga lokacinta to duk da haka kuma yadda aka musu alkawali na azaba saboda wannan wasan da suke yi ta ya ce wakila huwa wadin fi jahannam lau suyirat fi jibalud dunya la zabat min shiddati harri yace ai wannan gayyakin wannan da aka faɗa wani kwari ne a gidan wuta inda a ce za a ɗauko dukkanin duwatsunan duniyan nan aka nasa a ciki ya ce gabaki ɗaya sun zagwanye sun zama ruwa saboda tsananin zafin wannan wuri ya ce wa huwa maskanun manya tahawan bis salat gida ne ga dukkan wanda yake wasa da sallah wa yu'akhiruha an waqtiha yake jinkirtar da ita daga lokacinta illa an yatuba ila Allah ta'ala sai in ya tuba ga Allah subhanahu wataala wa yandam ala ma farada kuma yana dama abin da ya aikata وقال الله تعالى الله yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya ku wanda suka yi imani kada dukiya da iyallanku su shagaltar da ku daga ambatan Allah duk wanda ya aikata wannan yana daga cikin wanda suka yi khasara ambatan Allah anan masu tafsiri suka ce akwai sallah guda biyar aqimis salata li zikri ka tsayar da sallah saboda an bato na faman ishtaghala bi malihi fi bai'ihi wa shara'ihi wa ma'ishatihi wa dai'atuhu yace wa auladuhu an salat yace fi waqtiha kana min al-khasirin dukkan wanda dukiya da saye da sayarwa harkar rayuwa harkokin duniya aiki barin kare wannan sezin barin kare wannan rapport in barin yi kaza ta gijin kantar da sallah daga lokacinta ya ce kana daga cikin wanda suke kasara in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa haka za ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu yake cewa awwalu ma yi hasabu alaihi al'abdu yau mal ƙiyama abinda za a fara ma bawa hisabi da shi gobe ƙiyama ya ce min amalihi daga cikin ayyukan shi ce as-salat ita ce sallah fa in saluhat faqad aflaha wa anjah idan ta gyaru ta kasance mai kyau ce to ya tsira kuma ya kai labari wa in naqasat faqad khaba wa khasira idan kuma aka sanci aka same ta naqasassa to yayi asara kuma ya lalace yayi asara ya tabi duk wanda aka samu sallashi a naqashi Allah yake cewa mukhbiran an ashabil jahim Allah yake bada labarin ɗan wuta tambayar da za a musu ma salakakum fi saqar me kai ku gidan wuta mu ne za mu tambaye su insha Allah ba kan wanda ya hudda kanshi daga ciki wallahi ka ringa ma kai ka ringa kyautata ma Allah zaton cewa zai kai ka gidan aljanna kada ka ringa muna nama Allah zato tunda Allah yayi ka musulmi yayi ka kai imani da shi kai imani da manzon shi da ranar lahira da annabawa da mala'ikai da littattafan shi kana kokarin kiyayewa a zuciyarka bakka shakka ko guda cewa Allah shi ya halicce kuma shi cancanta abota mishi annabi Muhammad ma'aikin shi ne to kada ka ringa ɗarɗar ga rahama ubangiji ka ringa sarai cewa allah zai sanya ka cikin rahama shi kullum ka ringa saran ka cikin aljanna ka bar kai kanka can ka bar kai kanka can allah kai mu lahiya za mu tambaye 'yan wuta mu ce ma salakakun fi sakar min ya kai ku gidan wuta amsar za su fara bada su ce ƙalu lamna kuminal musalli za su ce ai ba mu kasance cikin masu yin sallah kenan kaga yin sallah shi zai tsiratar da kai daga shiga ji jahannama rishin yin sallah cikin sakar zai kai ka wa lam nakunu ta'imul miskin laihin mu nabi kuma ba ma ciyar da miskinai wa kunna nakhudu ma al mun kasance muna lalacewa tare da lalatattu wa kunna nukaddibu bi yawmiddin ko mun karyata da ranar kiyama hatta atana al-yaqin har sai da gaskiya ta isko mu ita ce ita ce mutuwa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in dukkanin masu ceto a ranar kiyama ceton su ba zai amfane su ba wa'annan wanda ba sa yin sallah ba sa ciyar da miskinai suna da hali masu karyata ranar kiyama duk mai ceton duk ceton mai ceto bai amfanar da su gobe kiyama kun san ceto da yawa mazala sassalin yana ceto yara ƙarana suna ceto alkur'ani yana ceto abubuwa da yawa suna ceto har sallah tana ceto to duk wanda zai ceto ku ban da ku saboda buku yin sallah haka allah subhanahu wata'ala ya faɗa don haka wannan ayat ta fito mana hili kan cewa rashin yin sallah kawai jahannama ce direct wasa da ita zai gadar maka taɓewa duniya da lahira hadisi na ƙarshe wanda za mu tashi a kashe shi za mu karanta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce al'ahadun labi bainana wa bainahum as-salat faman taraka hafa kad kafara abinda ke da kwai tsakaninmu da su suwa su ne kafirai as-salat ita ce sallah faman taraka hafa kad kafara duk wanda ya bar sallah manzo sallallahu alaihi wasallam yace hakika ya kafarta kafiri ne wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce Ahmad ya rawaito hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin kuma Imam Al-Albani ya tabbatar da ingancin shi manzo sallallahu haka ya faɗa yace duk wanda ya bar sallah kafiri ne haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace bainal abdi wal kufri tarku salat tsakanin bawa da kafirci kawai shine barin sallah kana barin sallah kafiri ne in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to malamai tattamna su kai mizari a tsakaninsu a kan shin yanzu idan muka ga wanda bai sallah kawai muna iya cewa wannan kafiri ne to wani haddi ya kamata amma wanda bai sallah daga cikin malamai ina ga haddasa imamu shafi suka ce kawai wanda bai sallah haddin shi ana iya kashe shi in dai ana shari'ar musulunci ana iya kamo sa a kashe shi shine hukuncin shi hukuncin wanda kamar wanda yake da suna hukuncin kisa kamar wanda ya ridda kuma ya ɗora wannan hukuncin kun san akan mi abinda zai baku mamaki akan hadisin da ya ce abugi yaron da yake da shekara goma a zane shi idan bai sallah ya ce tun da yaron da bai balaga ba har aka ba da dama a mai haddi na bulala saboda bai sallah ba ya ce ta wanda ya balaga a kone haddi da ya wuce banda bulala a ko haddi da ya wuce sama da kisa ya ce kawai ku sami takobi fatawar da ya bada ke to haka malamai suka yi ta sha'ija za mu karanta a darasinmu na gaba akan hukuncin wanda bai sallah masu sassabci ne suka ce idan bai yarda ba cewa farilla ce a kan shi wannan an yarda kahuri ne wai he in bai yarda ba cewa wajibi ce a kan shi a lokacin nan su suke ganin za a iya ce mai kahuri za a iya kashe shi ko kuma ya dauki sunan kafirci wasu kuma suka ce irin su usulin suka ce babu wannan kare-karen wannan kawo musulmi inda musulmi ne sallah zai yi wanda bai sallah kawo ba musulmi ba ne wanda ta ce gaskiyar magana don haka yaran mu yi ƙoƙarin kulawa a kan su koyi sallah wannan tun suna ƙanana shi yasa kake gani duk inda ka samu masallaci ana jin yaunin yaro zo dukkin jin shi kaji an ce an kora shi gida ko a kore shi a cikin ƙara zama ko na ba ana jin yaunin wannan saboda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce a umarce su ringa yin sallah kuma zan wasu mu muna ganin koyo ne suke yi na abin da iyayen suke yi ya daga cikin tarbiyyar su ko manzon sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah aka ga ya jima bai dago daga sujada ba sahabbai suke cewa suna tsoro ko wani abu ya faru yaya sujadar da ake misali a ce dizuma da ake sekon 30 an kawo minti 2 minti 3 ba dago ba ai ku tsammanin cewa ko lokaci ne mai ko yanzu misali anan na yi sujada na kai minti biyu minti uku ban dago ba ya tsammani lokaci ya to irin wannan sai wani sahabi ce barin daga dai in gani lahiya ko ba lahiya ba yana dago kai sai ga ɗaya daga cikin jikokin shi ne ya hau saman wuyan shi shi kuma manzo sallallahu yana jin tausayin kai ya dago ya fadi shi yasa he bar shi sai da ida wasan shi ya zo daidai inda zai iya rike shi tukwana manzo sallallahu alaihi wasallam ya dago daga cikin sujada sallallahu alaihi wasallam kaga wannan me yake nuna maka yara ne a masallaci shi yasa ya ringa musu dabara a ringa sakin ya su cikin tsakanin sau wannan zai hana su musi musi ko kuma ana ga shawwace mutane a musu dai wurin da za a iya dan kontrolan su amma korar su sai gani ana jin yauni ba iyawa sai yana da cikin tarbiyyar yara babban abu ne sallah Allah taimake mu kiyaye mu kiyaye sallah mu rike ta har zuwa ga mutuwa kuma Allah sa sallah ta cece mu kuma ya kasance idan an bincika ta a cike take ɗari bisa ɗari wannan shine babban fatan da zamu maka mu Allah tabbatar da mu akan haka Allahumma ya mutabbital qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh